أكبر والصلاة والسلام على من لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهذا القرة من لساني يبقى قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا شاتر قوات السفر hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1000 da shekara 447 muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu wannan shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafin mai albarka sufata salatin nabi kamancece ne ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha daga kabbara zuwa sallama kaman kana kallon annabi yayi littafin shehun malami muhammad nasiruddin albani ubangiji ta Allah ya mai rahama malam yayi kokarin zakulo yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayyukan sallah tun daga kabbara har zuwa assalamu alaikum wanda in ka bibiyi wannan darasin da malam ya sanya a cikin littafin zaka iya sallah irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yace sallu kama ra'aytumuni usalli to darasin da ya gabata da muka gabatar na sha biyu mun shigo darasin abin da ya shafi zuwa sujada kenan mun kare ruku'i da abin da ake karantawa cikin ruku'i da yadda ake ruku'i mun tashi daga ruku'i mun gangara zuwa ga yadda za a je a yi sujada to shine za mu tashi alkururu ila sujudi al-yadaini kenan sunkuyawa ko tafiya dan kalmar kururu ta samu asalin daga karra wa karra raki'an wa anab mana inda Allah yake ba labarin annabi dauda cewa ya fadi kenan ya sunkuya daga ruku'u ya je zuwa ga sujada yana mai koma zuwa ga Allah to kenan anan za a yi bayanin yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake durkuso zuwa sujada idan ya gama yin ruku'i wannan shine darasin yau insha Allah wa kana yadau yadayhi ala al-ardi qabla rukubatayhi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya dago daga ruku'i yayi tsaye idan zai je sujada to yana kai hannun shi kafin gwiwoyi shi mu kula da kyau hannuwa su suke fara zuwa kafin gwiwa su je za ga akwai wanda shi da gwiwa zai je kafin hannu to wannan ga ba za mu shiga maganar shi amma nan muna magana kaka manzon Allah yake zuwa sujada sai aka ce wa kana yadau yadayhi ala al-ard yana fara dora hannayensa akan kasa qabla rukubatihi gabanin ya aje guwoyin shi kenan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi sujada to da hannu ake fara zuwa jama'a da hannu ake fara zuwa sannan ta ko gwiwa ta je wa kana ya'muru bi zalika kuma yayi umarni ga haka bayan shi haka yake kuma ya ce ayi haka kaga ce a to shi annabi ne karfin mu ba ɗaya ba din da je da guwa yayi a yayi umarni ayi haka fa yaqulu yana cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai je sujada fala yabruk kama yabrukul ba'ira kai ya durkusa irin durkusan wa durkusan raquma wani ya za a yadda hi kabala da kuma ta yi idan baka gane sai ya ce mutum ya fara ɗora hannun shi kafin gwiwa shi na kubi da yake durkusawa kiran da baya yake fara durkusa ko ku gaba ai gane ina ne guwa a ragin rakumi nan ne da matsalar take ha? su suke fara zuwa sai ya ce karke irin nashi kuma ai bana wadda duk yan birni ne na kun samu ba kawai wala da ya ga muku yara muku yi idan dai mutum bai gane karatun ba sai ya je ya kalli raƙumi in zai yi durkusu ka ƙayi ke fare to kai kake fara aje baya kenan in ma baka fahimta ba hadisin sai ya fayyace maka saboda za a samu yan birni ire-iren wanda ba zai da ramume ke dukusa ba ga shi kuma kaya guda sai ya ce wani ba a yadda yi kabila rukuba ta yi ya fara ɗaura hannayensa gabanin gwiwa shi ke magana ta kare ko ba haka ba yawwa yanzu amma da aka ya kamata a ce in gara kuma zai kusa ga je ka lissa ga ya zai yawwa ya kamata a san ya yake yi na da annabi ya ce kada ka irin nashi kuma ya ce idan ba gane ba to ka fara dora hannu yake kafin goyi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhi hannaye biyu sukan yi sujada kaman yadda fuska take ne sujada to yana ne hannu zai sujada a shimfiɗa shi a meke shi zat shi ma ya kalla alkibla karka zo saboda ka ɗan shafa manka baka son hannun ya ɗan ɓaci ka ɗan a za a kuma sa haka ko? eh karka yi haka ka shimfiɗa shi da kyau shi ma ya yi sujada kamar yadda fuska take da sujada haka hannaye annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam su ma suna yin sujada kamar yadda wato fuska take sujada fa'iza wa za a dukun wajahu idan ɗayanku ya ajiye fuskar shi a nan goshi ake nihi ko to fale za a yadahi hannayensa ma ya ajiye su kamar yadda ka ɗaura goshinka a ƙasa ka tabbata da ya rungumi ƙasa ko to ka tabbata tafin hannayenka masu rungumi na ƙasa wai za rafa'a faliyar fa'a kuma a lokacin da mutum zai dago ko in ya dago goshin shi sannan sai ya dago su ma hannayen ba su daga wani dauki ba kenan sai ka dago goshin sannan sai ka dago hannaye wa kana ya atamidu ala kafaihi wa yabsuduhuma annabi sallallahu alaihi yakan dogara ne akan tafikan hannunsa kuma yana shimfida su a wani lokaci ake nufi dogara idan za a je goshin shi sai ya fara shimfiɗa wani kenan da su yake dogara ya kai goshi go haka in zai dago goshin yana dogara ne da ƙarfin hannun da nashi ya dago goshin sannan ta ya dago hannayen abin da ake nufi kenan wa yadammu asabi'uhuma kuma yana game yatsotsin kenan ba watsa su zaka yi haka ba ka shimfiɗa a sai ka game su kowace ta game da yar uwarta wa yajihuha kibara da kibla kuma yana fuskantar da su su maka su kalla da kibla ashe ba goshi kadai zai kalli gabas ba a gabas muke tago zai kalli alkibla ba har ya tsotsin na hannu da ya tsotsin kafa su ma za mu je gare su dukkan su da gwiwoyi ana sau kowanne ya kalli alkibla inda da haka muke da samu baya karkacewa wa kana yaj'aluhuma hazawa mankibaihi idan ya aje hannayen nashi yana ɗora su gurare guda biyu daidai setin kafaɗu a lokacin da ka ajiye hannunka za ka je sujira matakin farko ka tabbata ɗayan biyu ko suna setin kafaɗunka ɗaya ke dago wa hayanan hazawa uzunahi wani lokacin kuma sai kasa daidai setin kunnuwa kasa zama to ba ɗayan biyu ba wani kuma kaga can zai basu baya kawai setin ciki ko setin hagargari a wa'in masu zamanta suna setin kafada allahu akbar ko kuma kan setin kunne ɗayan biyu ake so ka ajiye hannayenka ko setin kafaɗunka biyu ko setin kunnuwanka guda biyu haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wa kana yumakkina an fihi wajiba hatihi min al-ardi yana dora ko yana tabbatar da hancin shi da goshin shi zuwa ƙasa duk wanda ya sujada da goshi bai ajiye goshin harci shi ba sujada ta yi ba ta yi ba tun da nan salasalar da yake ishara da sujada da goshi yana ishara da zuwa ga hanci hanci magamin goshi ne a wajen sujada duk wanda ya ajiye goshin shi kadai a sujada hancin shi bai tabbata akan kasa ba ko akan inda ya sujada to wannan sallar ba ta yi ba dan babu sujada an babu sujada ba ya rasa rukuni na sallah ko kenan dole mu yi ka hakuri wani zai ganin gudun bai dace a teku shi ba kasan inda muke samun matsala sai mu gyara ɗakuna mu fasfas mu bar masallaci da karaka yi masallaci don ma yanzu suna ta zo ne ba ana ɗan karatu ba amma masallaci a da ga makara a aje can ga kashin kadangaru nan ga wasu kwanko kwanko wanda yanka ha da kai tuk haka masallatan suke da ba ko ba haka suke ba haka suke ba wanda zai da aka mishi makara a ɗakin shi amma ga ta a masallaci ba wanda zai ra a cikin ɗakin shi ya ajiye kwanko ko ina na na kaki amma mu a da gashi na a gindin gimshiki gashi na a can haka da wani tsohon agalami can gaba can kashin burburo haka za ka tada masallatan mu wala na tada wani masallaci a wani gari ba ka iya sallah har sai ka zo da tafi shekara wajen ashirin da biyar ta wuce muna cikin bulaguro muka ce bari mu tsaya mu nasiya a masallacin a yi sallar juma'a ba wanda zai iya sallah a masallacin har sai ya shimfida tafin shi in ku ba haka ba zai wahala ga kashin birbiro da muka hau cikin asumiya nan wani yake ajiyar itace shi itace tafin ya yi daga kusan mai matsalawai shekara biyar ba a yi shara a masallacin ba akwai waɗansu suka zo suke shara masallaci sati sati sai ake addu'a cewa a yi addu'a allah raba mu da 'yan sabon addini saboda suna shara wasu koya suka bari kafin sallah nake nasiha na ce yanzu jama'a da Allah waye ɗaki shege kuma wannan sai wani gano tsohon ya ce malam shekara biyar ba a yi shara a masallacin nan ba na ce mai dalilin ce a kowane suka zo suke disati sai aka ce ai addu'a ake musu addu'a Allah raba mu da yan sabon addini wai shara kuma da sabon addini kawai suna haɗuwa suna yi da Allah faɗi garin da kowa ya san shi ba ni tare garin nan ranar muka fasa tafiya karo ne zamu muka ce muna gayya gobe da sadin mai amalan ke ɗauro kuma yau bayan juma ko da za mu kai magarba ana sun tafuka na abu da su a share masalacin a wanki a karkare wallah lokacin da ake buga tafin in ka tsinka daga nasa kai kace wata gobara ce ake a karkare tafin a goge su aka shimfiɗa da sai aka amalan ki duk aka suke gaban masalaci da bayan shi wai ba mun tawa aka ce mai malar suke cato abinda suke mana yayi amma dai ba su tambaye uzurin bayyawa da manya kuma duk tsabar al'ada ce to gaga ashe sai mu ce alhamdulillah karantarwar sunna ita ce ta kawo hal ake gane a tsabtace masallaci amma kowa ya san da masallatan suke ada kowa ya san birni da kauye har na birnin ma da ba a sa turare a masallaci ba masallacin da babu kwanko da kaki ba masallacin da baya da da wannan da makara na tabbata ba alhajin da zai rada dauki makara a kai gidan shi ajiya ɗari a tarafe shi ko akwai ballai shaf kalimar ɗin ma ba yarda amma sai a zo ajiye ta bai dace ajiye makara a masallaci ba bai dace ba kuskure ne kowa ya kai ɗake shi ajiye in yi nasu ɗaya mana a gani to Allah ya sauke to shi yasa wani lokacin kazantar masallacin tana iya har mutum ya ajiye hajjinsa don tsammani kake idan ka da zaka shafi guba ko ba haka ba shi sa ake so masallaci a tsabtace shi a rika share shi a rika sanya mai turare ba ko hadisi mai turaren wuta ba wani mutum da shi ya fara kunna turare na wuta a cikin masallacin manzo Allah ake hadisi mai turaren wuta ba akwai bawar Allah da ke share masallaci ba ta rasu a wata ruwaya an ce namiji ne magana mafi karhi mace annabi ya ga masallaci ya canza ba shara ya ce ina bayan Allah kace ina ai ta sa kai me yasa ba ku sanar da ni ba su gani suke aikin da bai kai matsayin a sanar manzon Allah ta rasuwar ta ba ta danzana ne ta rasu ba ba sai mun tara ka daga barci bai ce to ku je ku nuna mun kamar saboda matsayinta a wajen Allah ya ya wuce inda suke tsammani saboda share masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mata addu'a cikin sahabbai cikin kabari da ya gama ya ce wannan kabarurrukan da muke gani dukkan su da cika suke da dubu yanzu Allah ya haskaka su albarkacin adda da kawo wani bayan Allah albarkacin kadan gare kaza ka dangare ki sarwa a kudu duki kaga ashe share masallaci tsaftace shi wajibi ne kuma ibada ce mai matsayi a wajen Allah wannan zai ba mutane dama su rika shakar kamshi su ji dadin aje hancin su a kasa amma masallaci daka daka ta ya mutum zai iya jin dadin sujira in ka sujira an kallon hajji da ka tashi ka dauki wani bala'i kaga matsala ne to shi yasa yanzu masallatan mu alhamdulillah babu uzuri ga mutum a ce ya tsotsa na hancin shi dole in ka ajiye goshin ka to ka ajiye hancin ka wannan shine ka samu sujjada ta kamala da zaran ka ajiye goshi hanci bai hawo ba babu sallah babu wannan sujjada kuma sallah babu ita yasa aka ce yamfi da anfihi wa jubhati yana tabbatarwa yana dora hancinsa da goshinsa bil ardi akan kasa sallallahu alaihi wasallam wa qala li musiu salatuhu ha kuma ya ga mutumin da ya salla ba daidai ba wanda ya walakanta sallar shi yace mishi idza sadanta lokacin da kai sujada fa makkara li sujuduka ka tabbata hancinka da goshinka a cikin wannan sujada ka saki goshinka kasa sosai garka ya das kasa abun zai das ya ɗausa da sarar kuma ya daga a ta makinin abu an ce ka dam sosai ka tabbatar da shi ne yawwa wadda shi ne sujira ta kamala wafi ruwayatin a wata ruwaya ya ce ke za an ta sadanta yayin da kai kai sujira fa amkana waje haka waje ka ka tabbatar da goshinka da hannayenka su tabbatu sun dafa ƙasa da kyau ba ɗas za ka ɗora su ba hatta ya tsuma inna kullu azamin minka ila mawdu'ihi har sai kowane ƙashin da ke jikinka ya koma inda yake daidai saboda ka sa- abin nufi saki jikinka eh ka saki jikinka ka wanda gogo gogo kuma ka daga ka saki kai ka rika ji a jikinka lalle kowace gaba ta sabu wannan shi ke tabbatar da wannan sujada taka ta yi kuma wallahi za ka gane in ka haka za ka gane da zaran baka yi haka ba za ka gane wani gurin dagogo dagogo wani gurin shi ke daga daga to wannan bai yi ba wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sallata liman la yasibu anfihi min al-ardi ma yasibu jabbain duk wanda hancin shi bai samu abin da goshi ya samu ba to bace da sallah kun ji magana da Allah ko kin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yanda goshin shi ya taba kasa hancin shi bai taba kasa haka ba to babu sallah a gare shi babu sallah kada yawa mutane ba su sallah ko saboda dan karamin kuskuren da ake ganin ba komai ba rishin ɗora goshi a ƙas- a hanci kamar yadda ka ɗora goshinka ya ce annabi ya ce ba ka da sallah sallallahu alaihi wasallam wa kana yumakkina aidha rukubatayhi wa tarafika da maihi manzo Allah sallallahu alaihi yakan tabbatar da guwoyin shi mubasharatan sun taba ƙasa da kyau haka kuma gefen yatsotsin kafarsa ashe ba wasa zaka rike da kafar ba in kai sujira a su ma cika su za a yi su tabbata sun dawa kasa sun tamaki ne mana sun rungumi kasa da kyau ka san wani yin sujira yana wasa da kafar ya shafa ta dama ta hagu ta shafa haka ana dagogo a to kaga wannan shi ma an samu matsala kenan wa yastaqbil bi suduril qadamaihi yayi kokari ya fuskanci ya tsotsin nan nashi gabansu ko a ce kirjinsu ya fuskanci alƙibla su ma an gane ya tsotsin kafa su ma sai sun kalli alƙibla kaga ashe da ka cika kawarka za ga ya tsotsin sun kalli na alƙibla to wannan wajibi ne umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in kana da wata larura da take iya hana maka haka da haka biya tarafa asabihi ma qiblatan ƙarshen yatsotsin shi na ƙafa su masu rika setin alƙibla suna kallon alƙibla wai rasa a kibai kenan sai ya kifa ƙarshen su wajen tafin kawar kenan su kuma sai su meke ta kaga da ka kifa tafin kawar ka su kuma yatsotsin za su meke su kallon alƙibla wai su mu rijalaihi kaga mutum sai ya kifa kawarsa wa amara bihi annabi ya umarni da wannan wa kana yaftaku asabihima annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude yatsotsin kenan lokacin da ka caka su nan za a ga kenan sun waru inda ka caka su da kyau ka yi sujira da su mara za ga sun wawware su ma sun kalli alƙibla fa hazihi sab'atu a'dha'in waɗannan su ne gabobi guda bakwai kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu alaiha wanda manzon Allah ke yin sallah akan su na farko shine alkafani tayin hannu biyu wa rukubatani guwayi biyu wal kadamani kawahuna biyu nawa kenan shida ko waljibahatu wal'am sai goshi da hanci bakwai kenan annabi ya ce amana umarnin yin sujada da kuma mai gudanawa to ga kenan baka da damar amfani da wata gaba daga cikin bakwai kenan a lokacin da kake sujada har sai sun yi sujada da musallar da kana dai ka caka hannu bai yi ba dole sai sun rungumi kasa su ma sun yi sujada guwar ka ɗau sanata bai yi ba har sai ta tabbata ta rungumi kasa mu ba shi haka nan ƙarshen yatsotsinka ka rika wasa da su ko ka ɗan yi dabara ka gaggata su bai yi ba su ma sai sun rungun ƙasa sun yi sodira ha goshi da hanci wakar ja'ala sallallahu alaihi wasallam al'udhuwain al-akhiraini ka udhuwaidin fi sujudi haisu qala umirtu an asjuda wa fi riwayatin abarda an nasjuda ala sabi azam ala jubhatin wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadaini wa fi lafzin al-kufaini aw ko al-kafaini wa rukubataini wa atraf al-qadamaini wa la nakafut asyab wa shar kenan annabi sai yake cewa ya sanya gabobi saura al-udwain wato sauran gabobi dukkansu kaman gaba ɗaya suke a wajen sujira kenan duk ɗaya suke kowace wajibi ta yi sujira ba ka yi sujira da goshi ba kaɗai kamar hanci dole sai sun yi sujira tare inda ya ce umirtu an asujira an umarne ni in yi sujira a watan waya an umarne mu mu yi sujira a bisa gaɓoɓi guda bakwai na farko shine ajubaha goshi lokacin zai nuna goshi sai wa ashara biyar da yi al'amari sai nuna goshin haka kenan har hanci duk matsayin goshi ne ɗaya kenan ko wal yadaini hannaye biyu uku wa fi lafazin a wani lafazin yace alkafaini tafin hannu biyu ana uku ne wa rukubatin da guwai guda biyu an samu nawa an samu guda biyar ko wa atrafil kadamaini da tsinin yatsotsi karshen yatsotsi yace ba za mu ɗarme rigar mu ba da gashi kenan irin masu gashi da yawa ko gashi a kulle yake maza ba gini ba maza ba sai mutum ya kunci shi amma mace an ce ba da fita ya barin gashin ta a daure amma ita ma in ta saki iyali masu gashi da yawa sannan ba a ɗarme riga shi yasa an hana mutum ya salla hannun rigar shi haka an gane ba a yi ba a yi salla hannun riga dole ka suke shi shi wando saboda an hana ya kai kasa wannan zai baka damar ka da shi yau damar ya wuce inda ya zama wannan eh shi sa wasu ke ganin damar gari ba rigar sallah bace yau kace ka sake ta haka kaga zaka tsaya mutane guri in kace ka sabe ta kuma an hana a sabe riga shi sa wasu ke ganin to kai sallah da tankewa akwai matsala saboda kamar ka darbe wani kayan a cikin wani ko balle wanda zaka yayi tankewa din kuma in yi ruku ana ganin sulubkin shi dia ko wannan hakan bai ba kayan sallah ya kamata daban ne ku zuzinata kuma inda kullum masjidin Allah ya ce ku riki kawa da ado yayin da za ku je sallah tankewa mu a nan kasar Hausa ba ba ba ado bane ba can ne tura masu karafat can sun kire zama ado ko amma mu anan ba wanda za a ce mun ga wani ado a zo a tura ya kashe kwalkawa a cikin ado kai gaskiya don haka ya kamata idan za mu je masallaci mu saka kaya da suka dace da sallah a rika saka kaya da suka dace da sallah tunda Allah ya ce a riƙawa yasa malamai suke ganin ko da a ce mutum ya zo masallaci kansa ba rawani ba hula ya tauye ado saboda aka ce gawa da yaya ado kuma aka kalli ya sa jalabiya ko ya sa za a ce ina mula ko ba haka ba a sha yanzu bai samu kamala ba amma yana sai a hankali abin kowa ya san da da yake yadda kawai san zuciya kai kanka idan kai shigar kamala ka sani yanzu a ce shugaban kasa zuna da maka aika sai da shugaban da zaka ko shigar da zaka zaka yi shiga ta kamala an ba da labarin kai mutumin kirki ne ya ce yana so ya kara da kai zaka shigar wanda ne zaka yi ai za ka shigar mutumin kirki a buga yan siyasa ba da so gane ba ka za mutumin kirki sai ka sa babban riga wanda bai sa babban riga zai zo kamfai sai sa babban riga da dara ga da hada yan ciki da falmara ko ba haka ba ko ya sa abin nan zanna zai shiga babban riga da yawa daga cikin yan barikin bun san babban riga ba yana aka fara siyasa dan sun zai ta shiga ta mi ta kamala dan daga can ka saka rabat da wata baskin ka zo ka hau duro wasu za su ɗan iska ne wani ba za su ko ba haka ba eh amma ka sa malin balin sha wannan kila yayi musulmin kirki ne tunda a da da an ce haka ba an ce baka sallafa ka samu matsala akwai da zai ji hawa kuriya ba ka sannan ya dole ka yi shigar masallata to ala ayi halin yan uwa sallah tana da buƙatar shiga ta kamala na daga cikin shiga ta kamala mutum ya kasance ya yi shigar da ta dace da mutunci da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni da a yi sujada da gaɓoɓi guda bakwai ya yi ishara da goshi zuwa hanci da hannaye da tafin kafa da tafin hannaye ya ce kada mutum ya ɗaure gashin shi ko ya ɗaure wani ɓangare na sutura su ake duka ka saka su ba su yi sujada don da kawa hannunka haka ai baka bar shi baka bari ka tare sujada ba babu wani abu da baya wa Allah sujudawa wa in min shay illa la yusabbu bihamdihi walakin la tabqawul tasbihu ayal qur'ani ce babu wani abu Allah ce ma wa in min shay ko ba min shay babu wani abu illa yana wa Allah sujuda yana Allah ka hudu rige ka daga ciki ita ba shay ummace ita ba wani abu bace ashe ita ma ka sake ta tawa Allah sujuda karka rade karka daure ha gashinka idan ka je kana da gashi duk ina ma gashin yake matan ma ba su wannan gashin balle maza illa abin da ba a rasa ba to in ka je sujada ka saki gashin ka shi ma yi sujada kada ka daure shi wa kana yaqulu idza sadal ab annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da bawa yayi sujada sajada ma hu sabata arabin akwai gabobi guda bakwai da ake so su sujada tare da shi ashe su wannan a cikin hikimar Allah waɗannan gabobin guda bakwai inda ka shimfiɗa su dukkan jikinka kowace gaba ta yi sujada da zaran ka bar wani ba daidai yadda ya kamata ba to akwai wani bangaren da kuma ba zai samu yin sujada ba kuma yake suka ji ka nutsu sosai gwada sallar da kai irin wannan sallar ka saki gababin ka guda bakwai suka sujada da wanda ka dan dosa na goshi ka dan dosa na hannu ka dan gale kafa ko kana wasa da ita kaga yaya zaka ji nutsuwar wata sallar da wannan ba sa zama daya saboda Allah shi ya kera ka shi ya tsara ka shi ya san yadda kake shi yasa da za a ce ka zo ka yi sallah to irin yanzu zaka samu jikinka ya motsa ko ina babu irin wani training da zaka yi ko kuma wani tsallai ko wani wasa me ake cewa wani motsa jiki da zaka yi duk yanzu a kubun da baya motsa ba amma in kai sujada irin yanda Allah ya ce to ko ina ya ko ina ya motsa ko ina ya motsa yasa sallah tana ƙara lafiya ko bu gane ba duk wanda ya fika sallah sai ya fika lafiya wanda ya fika yawan sujada ba to sai ya fika lafiya sai ya hika ƙarfi ka gwada a gani ka ƙara a kan sallar da kake ta dare ta yi dara da baka wallah haka rike yi sunan rawatu ka yadda za ka ji ƙarfin ka ba irin da da bane ba sai ka sha wata ƙwaya ba za ka rika jin ka kawai daram to amma kasala kullum ba kiyama lalle sai barci da kyar kake samun rakatar fajr wata ramatar ita ma babu shafa'i da wutiri annabi ko ya ce ba mai kiyaye wuturi sai mai imani kai kuma baka kiyaye kenan kai kanka sama ka da imani imani ka ya sabka kasa yayi low tunda baka kiyaye wuturi ga sallar wallahi salatul awabin baka yi azhar sunan rawatib baka yi ba sai ka zo ka jingina a gindin kowa kana ya limamu na wannan wato lokaci yar tayi ba me kun ka fara ayatul masjid ba galibin ma haka muke ba barantana waɗanda suke amsa suna cewa su ala suna ne sai mutum gane yake shi ala suna kawai shi baya komi ya yi sallar kurilla kawai shi kenan baya iya tsawa ya yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar an sallar saboda shi ya waye shi ala suna ne baya sunan rawatin baya tahiyar tahiyatul masjid babu qiyamul layli ala suna ko ala sunna ne babu suna ala suna duk abin da kaji an ce manzon Allah yana yi ka kiyaye shi ina abdullahi dan umar me yasa annabi ya ce ga wani dan aljanna da farka an ce ya fi kowa kiyaye sunan manzon Allah da ya gane annabi yayi abu an gama shi kawai in dai an zo gabar gurin sai yayi tafiya ake aga ya duka ya tsuguna a gurin aka ce lahiya ce lahiya lau ce wata rana ga manzon Allah ya tsuguna a gurin ne ma shi yasa na tsuguna ana cikin tafiya aka zo gurin aga ya duka a duke kuma yana tafiya kai da jire da wani guri ya meke aka ce kai cikin keke ce yace lahiya lau me yasa ka duka daga nan zuwa can yace wata rana mun zo daidai nan annabi ya duka daga can zuwa nan wani yace ni ina nan akai amma a lokacin ai wata itaciya ce ta rihe yace ba da yayi ba to su ahlus sunna duk abin da kace manzon Allah yana yi to za su dage su yi shi wannan shine ahlus sunna ba suna ba Allahumma ja'alna minhu to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wani ku zai idan ba zai sujira akwai gababi guda bakwai ya kamata su yi sujira da shi wajahu fuske shi wa kafahu tafin hannayen shi wa rukubata ne goyin shi wa kadamahu da kuma diddigen kawai shi su ma su yi sujira wa qala fi rajulin salla wa rasuhu maqusun annabi yayi magana akan wani mutumin da ya salla kanshi a kulle ka san laraba so da gashi go to sai ya kulle kan min wara'ihi ta baya ya da gashin shi ta baya sai ya kulle an gane annab sai ce innama masala hadal masalan ladhi sallawa muktufin misalin wannan mutumin daidai yake da mutumin da ya salla hannun shi a daure kaman ka ba da hannun ka kulle ma daga ba kuma ka yi salla daga yayi salla ta yi a gaba ta yi misalin wannan kaman mutumin da ya salla hannun shi muktufin a kulle wa qala aidan wa zalika ce kafalin shaytan wannan kaman suffa ce ta tsugunnan shi tsugunni na shaytan ka yi sallah hannunka a kulle ko kuma ka kulle gashi ya ne magadar shi ɗana kaman zaman shi ne abin nufi magarzar safarhu irin yadda shi ɗaya yake tsuguni wa kana la ya fitar shi zira'ahi a nan sallallahu idan ya zo sallah baya shimfiɗe a damtsan shi a ƙasa ƙasa a kowar da in yazo kawai zai kwanta da damtsa gaba ɗaya ya kwanta da damtsa shi galibi yara ne sun yi wannan sallah ba manya ba ko yara ƙanana sai ga da yake shi ɗan yana koya musu ya ga yaro ya zo su jira gaba ɗaya sai shi fada damtsan hannun nashi a dina ƙasa ba a shimfida damtsi la yafta shi da ra'ayi bai shi mutu zamzam bal kana yarfa'u ma al-ardi yana daga su daga kan kasa ma'ana duk idan hannu ya shimfido to damtse ai zai yi sama ne wa yuba'iduhuma ala janbayhi yana nesantar da su daga jikin kuibin shi kuma baya gama su haka kawai ya tahi ya rike nan kuma ya shimfida nan haka a zai buda ne hatta ya budu baya zai budu zai bin warahi aha eh haka ne a dai an taimaka maka ne yi wannan dai mana kada kai abu irin na shedan yasa kai irin na annabi ai ya taimake ka ranar ko yayi Allah saka bai da alheri wannan karka mai addu'a in ka tuna shi Allah ya taimake ka ka kasa mance ko kun ba za ka mance ba har ka kuma kai ba za ka yarda kai ba kai ma an ga wani ba za ka kyale shi ba a ba ba zancen kuskure ya taimake ka ne wannan wannan babban masoyi kenan soji ka je aljanna shi ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bude hamatar shi hatta ya budu bayadu bi tayyib hal ana tsinkayar farin hamatar shi daga bayan shi idan yana sallah ya bude haka da zaka daga baya kana kallon hamatar shi iri yanda yake bude hannun shi kenan da ka samu dama kai maka bude sosai irin na ustazan nan masu budewa yawa wa hatta law anna bahamatin da karamar dabba baba kaman dan timkiya ko dan akuya dan karami ko wata musalla za ta iya zauwa a radar an tamuru ta ta yadaihi tana so ta shiga tsakanin kirjin manzan Allah da tamurra da za ta iya wucewa an gane idan yayi sujura irin yadda yake bude hamata ya bude cikin shi da za a ce wata dabba ta zo yar karama za za ta iya samu ta wuce ta karkashin shi yana ke nuna kenan idan ka zo ka matsaye hannunka ka matsaye cikinka ka matsaye kasa ai kaga baka yi koyi da manzan Allah dole ka buɗa sosai wannan ana nufi inda ka samu damar budawa dan a sallar jami'i wani lokacin idan an haɗu idan ka ce sai ka wani buɗa sai gaba zai yi yasa ba so a yi kumci da yawa yadda mutum zai kasa warware ba ba so a buɗa da yawa da kuma shi zai shiga tsakanin kuwa ba ta sallar gaba ɗaya shi ne malamai suka ce da mutum zai bar tsakanin kawashi da kawashi da zai juyo tafin inin yatsa su zai ke taɓa wannan kawar duk da kowa zai sami yadda yake so to wani sai ya buɗa wani kuma ya matsi wani ya tsayin su karkace haka wani kuma kaga dole a samu matsala da ce kowa zai kaga yanzu idan ka dauke ka soje ya kaga ko ba ka ba da ce gardabu ka sai zaka ko ba ka ba in kai ba daidai zaka samu matsala amma sai mutum shekara 40 yana sallah biya ba kun ga mishi magana a samu matsala bai yaba tsayuwa tsayuwar ma bai iya ba wani ba karamin kuskure bane gaskiya so da shekara da zaka yi ritaya sai dai ka ko ka zama jiran sai su saka a jikaki yadda mutum matsala ta zo ka sa sallah kuma ana ritaya sai mutuwa fa amma aka ce ba ka yi ta ba sai ka iya yadda ake tsayuwa kuma sallah har yanzu kake ganin kawai ka iya daga dama kuma daidai yanzu azo ana faranci a sun yake da kake so kafa ka in za ka daga ta ma sai ka daga daidai ko ba haka ba da yake muna bin tsarin turawa ne tsarin faranci tsarin abin da suka fara daga ta ta hagungo ha kenan ya kamata a ce sallah da ita ma tana ta tsayuwar kuma yi kokari mu kiyaye amma kaga ko wahala wani in kace ya ce tun da rayi nake sallah ya ka zo gwada mun tsayuwa kage kamar irin da dan wake ta mishi gyara shi wani ya gyara sallah a harami sai ya saki hannun shi to shi balarabe sai ana saka hannu ba sai ya kama hannun sai ya dora mishi hallo ya saki hallo sai ya kama sai ta ke sallah ba ya kasa da kabaru kawai sai wanda ya bar sallah ya shi gida aka shi ya gyara bai a bayan mishi sallah ba yi ka sa shi kabaru shi wancan ta yake mancewa ce kasa akwai mantuwa ko ko bai sani ba shi yasa ya kama ya dora mai ya fusge ya dora mai ce kai sallama ba yi sai ya wuta daga sahun shi yana taimakon shi kuma yana ganin maki shi a duk wanda zai ce maka yara sallah wallahi wani mutum ya taimake ka dan da aran sallah duk aikin da kai na kirkin ma kai aikin baban gari ba aikin da Allah zai karba wa mutum muddin sallar shi zai kewa babu ita za a fara bincikawa za ka zo da aikinka kala ɗarmi-ɗarmi ga shi gaba ɗaya ga azuminka ga hajjinka ga zakka ga zumunta gaba ɗaya sai Allah ce a ɗauko sallah a ba da an leka sallar nan ma sha Allah ta ta yi daidai ko ga sa da abu duk aikin da kai ko abu kuskure Allah ce an karba awwa amma da an tada sallar ka wallahi ta zamanto ga ta nan ga yadda take Allah sai ce ya dauka a watsa maka duk sauran aikin kodi ba su ba yi yanzu ka baka ne Najeriya ne sai ka sayo kaya dauki ma dai abin da ake sa shigo da shi kasa ai bai wuce wani garin rogo ba wani shinkafa wani abu da ko da aka zo ana bincika kuma aka ce wanda za a fara bincikawa din kaza ne ana fara bincika sai aka kawai daga ciki daga wiwi sai travel sai drug sai a to da Allah wannan sauran da yake garin rogo ne wancan takalmi ne wancan sukari ne za su huta ka sa baka da baka kwana a gidanka saboda su na kirki ne wanda ake so a ƙasa ne ta yaka ne ka don allah da su da zero ba ne bane gara ma zero duk kirkinsu su ma banza ne sun ɓaci ai wannan misalin duniya ke ba na tsara allamul guyu to haka a lahira ana ɗauko sallar ka wallahi da an bincika ta samu matsala duk wani abin da ka san kayan da kirki ka tashi a tutar babu haka ya kamata mu gyara tun da wuri kafin mu koma gaban ubangijin da ya halicce mu subhanahu wa ta'ala da haka annabi musallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutum ya yi sujada ya daga hannayen shi ya nesantar da su daga kuibin shi hatta da za a ce wata karamar dabba ta zo tana so ta wuce tsakanin kirjin shi daga nan zuwa can ta iya wucewa an ce ɗaya daga cikin jikokin manzala su musulun umama idan manzala yi sujada yana zafila a gida sai ta kazawa tana shiga tana zuwa tana zauwa tana da rehi ka wuce damar da muhabbabarsa to kai ma da za ta kai da wasu ɗan jikokin ka haka ta su shi manzo Allah yana tare da jikokin shi yana wasa da su za mu je a nan gaba inda za mu je mu tara ma inda har suke hawa bayan shi idan ya sujada ke da ke sun saba a gida wata ran annabi yana bada sallar jam'i ma a masallaci kawai ɗaya daga cikin jikokin ya zo dare a bayan an yi sujada aka dade ba dago ba wani sahabi ya ce to bari mu aikin jarida mu ga me yake faruwa da ya dago kai sai ga jikin manzo Allah ne a bayan shi yake wasan shi kawai sai da ya sauka ta goye mai bayan an sallabe sai annabi ce kakku yi tsammanin wata sabuwar sallah ta zo fa inda ibni haza wannan dan nawa don jika matsayin da ne ba na malam bashi zai rika cewa jika shi matashi wannan kuskure ne ko kaka ta kace jikan da wai mijin wannan kuskure ne rika ta jika kana sheri matan wannan kuskure maguzanci ne wannan babu shi a musulunci jika matsayin da ne ko a gadon wani maka jikan ka ba shi yake matsayin ba yawa ya ce wani ɗanna da ya hau bayana yake wasa nake kyamar in yanke mai wasan shi saboda manzala su shi bi kowa sanin ruwa da zafa incin yara ƙanana ka hana yaro wasa babu dalili wanda ya zama shirya ka bar shi ya kwararre shi kawai wasa shi sai da in kasan zai cutar da wani ko shi zai cutu amma duk wasan da ba zai cutar da yaro ba kada ka hana shi tun daga sallah ake ta furullawa kuma jami jami'a kuma shine liman amma ya haƙura yaron ya gama wasan ta ko a cigaba da jami'a ai kasa abin ba wasa bane ba yawwa haƙƙin yara ba wanda yake musulunci sanin haƙƙin yara wa na yunusaf magana suke kawai ta baki wa kana yubaligi fi zalika hatta qala ba'd ashabihi inna kunna la na'wi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yuzafi bi yadihi an janbihi idza sajada anan sun yana kai matukar bude hannayen shi bude hamatar shi kai da daga hannayen sama da shimfida hannun shi ya rungumi kasa sosai wanda hassabai sun kai cewa lallai mun kasance muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da in yesu jira yake buɗa muna koyo ana koya ko ba gane ba sai wani ya zo ce ku zo muku sallah irin ta annabi to idan an zo ran sunna ya zo alaika ya ka aje goshinka ya ka miƙe hannunka ya ka bude abin nan hal kwaikwayon juna ake ya gasa ake a ce a wane ya ce yadda ka yi ninka fi iyawa sama da wane kamar yadda maza Allah idan ka sanar ta dame su kuma da rayuwar mare wani kuma ya ce ku zo muku arwala ba haka usman bin affan ya zo ta ce ku zo muku arwala irin ta maza Allah ya zo muku uku ba a yadda ali ya zo wani gurin sai biyu a yadda wani ya zo wani da ta duka kowane annabi yana yi to mu yau sallar ce ba ta da matsayi a gurin ba hayyawa bace muka yi matsayinta ne bai kai ba da majalisunmu na shan shayi duk zaman da za ya kamata a samu ne ce ku zo muku a wallahi irin ta annabi wani ce ba zo mu sallah irin ta mazala kuma a zo a leka a dauko sabata salatu nabi a gani eh kwarai ko ya iya ko ba haka ba in bai ba dai ai kurje a ce daidai guri kaza baka gyara haka da muna haka ai da mun samu ci gaba ko yanzu ba dai mun ci gaba ko da na mai gina rijiya ne dan muna ganin mun iya kun mun iya mutum diya bai iya sallah ba wallahi jikin ma ma kowa na gani ya iya Allah ya so ki wa kana ya'muru bi zalika fa yaqul annabi yana umarni yana cewa idza sajadta fada kaffaika warfa mulkadaika idan kai sujada shimfida hannunka sosai daga damtsanka ka shimfida hannu ka meke damtsi umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku kwantar da su kenan ko wa yaqul itadlu fi sujud wal lokacin kuma sai ka ta ku rike daidaita sosai in kun yi sujada ku daidaitu in kun zo sujada sosai ku daidaita wala yabsu ahadukum zira'aihi in bisadan kar wani ku rika shimfida damtsin shi a ƙasa shimfidawa wa fi lafazin a wani lafazi kama ya fasu da kalbi kamar irin yadda kare ke shimfiɗa nashi a gasar kare idan ya zo kwanci ko musamman mahaukacin kare mai cizo da kwanci yakan shimfiɗa don tsaye sai ɗora kai shi akan da ka zo kawai sai cab da kai to shi na da bincin kan da kuma kaiwa sallar ku irin kwancin kare kare yana shimfiɗa zara'in shi ne wa fi lafazin akar wa hadisin akar a wani lafazi daban a wani hadisi daban ya ce wala ya tarshi a dukkan zira'aihi iftirashin kalbi kar wani ku ya shimfiɗa zira'in shi irin shimfiɗawa da kare yake madan damtse kan da ka zo sallah ka kwantar da su kamar yadda kare ke kwantar da damtse shi ɗora kan shaka wa kana ya ƙul la tabbasa zira'ai nan ne ko ya kasance yana ta kan da karka shimfiɗa damtsanka ba su da sabai kamar irin yadda zaki yake shimfiɗa nashi shi ma zaki haka yake kwance shi wadama ala rahitaika wata zafa kenan kai kokari a ka buda da yake cewa ka buda hamatarka ka kifa ka ka shimfida hannu kun ka daga damzarka fa innaka idza fa'alta zalika sadada kulli udwin minka ma'aka da kai irin wannan yadda annabi yace to duk wata gaba daga cikin gabobi 360 da kowanne dan adam yake da to ita ma ta yi sujada ashe in baka yi ba wannan akwai gabar da ka tauye mata damar yin sujjada ita kuma sallar su ake ayi sujjada gaba daya wujubul thamani na fi sujud sai bayanin da malai ya kawo akan wajibi ne mutum ya nutsu lokacin da ya sujjada ana so a nutsu wa kana sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi itimamur ruku' wa sujud annabi yake yi umarnin cewa a cika ruku'i in an yi shi ma'ana ba a yi ruku ba a cika shi ruku ana so ya cika mun ka bayanin cikar ruku a can baya ko wasu ju da haka idan an zo sujira ayi da za a cika ta wa yadribu liman la yaf'al zalika misal ja'i annabi yana buga misali ga wanda bai cika ruku'u a sallah bai cika sujira kamar mayin mutum da ya akulu tamaratan wa tamaratayn mutum ne ya samu mahaukaciyar yunwa ta gigita shi sai ka bai dabino ɗaya ko biyu annabi ce la tagani ya da an wuce an dabino nan ba sa amfana musu komai da bai yi wanda yake zai je zama dai kawon bai ci komai ba ko haka sallar da mutum bai cika ruku'u da sujira ba ta amfanin shi a cikin kabari ba ta amfanin shi ranar kiyama a wajen hisabi ba ta amfanin shi tunan duniya ba dan sallah tana amfani ko a duniya wa kana yaqulu fihi annabi sallallahu cewa innahu min aswa'in nasi sirqa shi mutumin da yake baya cika ruku'u bai cika sujira yahi kowane barawo daga cikin barayi baka sata yahi kowane mai mai mummunan sata munin sata da haka annabi ya ce wanda ya fi kowa sata mummuna shi ne wanda yake sata a cikin sallah sahabbai suka ce ah kun mutum ya sata a cikin sallah hmm da sun zo lokacin da sun tsara sata a cikin sallah da ba sai wannan tambayar eh da sata ake mara sallah to shine annabi ya ce a mutum ya kasa cika ruku da sujjada shine munana ko kuma munan sata a cikin sallah wa kana yahkumu bi bidlal salati man la yaqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud annabi ya zartar da hukuncin sallah ta baci ga mutumin da bai meke bayan shi ba a cikin ruku'u da yazo yayi irin na kare yana shan me yake cewa kadangare yana shan hanzu gwai ya daya kan shi haka bai meke bayan shi ba wannan mutum sallar shi ta baci haka wanda yazo sujada bai meke bayan shi ba zan shi ma sallar shi ta baci sai dai in akwai larura larura rashin lafiya ko rashin samun dama ko matsuwa a cikin sau kama sabaka tafasilihi fi ruku'i kamar yadda bayani ya gabata a wajen ruku'u wa mara masihu salatuhu ya umarni mutumin da ya mura sallar shi bil admani fi sujud da kuma cewa idan ya zo sujada ya rika nutsuwa kama ta kadan fi awwal babu kamar yadda ya gabata a babi na farko akwai sauran lokaci na na sai bayani akan azkarin sujud addu'o'in da mutum zai yi in yayi sujada kamar da muka sani a cikin ruku'i mun samu addu'o'i kala daban-daban ko to a sujada ma kala daban-daban ne kun kullun ka rika dagewa in kai wannan yau gobe kai wancan sai ka ji kana samun dandano a cikin ibada kana samun nutsuwa a cikin sallah وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن انواع من الاذكار والأد- والادعيه annabi yana yi a cikin sujada a rukunin sujada waɗansu nau'uka daban-daban na azkar da nau'i daban-daban na addu'a kenan wani abin azkar ne wani abin addu'a ne kenan wani abin ambato ne kawai an gane ambato ko Allah yake ambato wata- wani abu kuma roƙo yake yi shine ma'anar al'adiyya kuma roƙon ma ai kala biyu ne ko akwai ad- a- addu'a me yake cewa addu'a ibada da du'a mas'ala yawwa taratan hadhihi wa taratan hadhihi wani lokacin ya haza ya yi wannan azkar wani lokacin ya yi wannan wani lokacin ya yi wannan addu'a wani lokacin ya yi wannan ba ɗaya yake yi kullum ba sai malam ya kawo addu'ar farko da manzon Allah yake a cikin sujada subhanu rabbiyal a'la subhanu rabbiyal a'la subhanu rabbiyal a'la mun ji ɗaya ko yake ji wannan su uku a karamin takadiri kal kai sujada ba tare da kai subhanu rabbiyal a'la su uku ba ka dago ko mun yanda kace kai gawa a sallah ka ko in ka bi express ko kafin ka ce subhanu rabbiyal a'la daya to kana kara bin wannan duk masalatin da ga ba za ka yi subhana rabbil ala su uku a sujira ba daga wallahi kada ka bi sallah kada ka bi sallah wa kana ahyanan yukarruha akthar min zalika wani lokacin kuma yakan maimaita subhana rabbil ala sama da uku kenan karamin takadiri ne uku amma mafi yawa yafi yawaitawa sama da uku sallallahu alaihi wasallam wa balik fi takrariha maratan fi salatil layli wataran ya kai matuka wajen maimaitawa a wata sallah da yi a cikin dare hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi har sai da sujudar tashi ta kai kusan daidai yanda ya dade a tsaye wa kana qara'a fihi salasa suratun min al-atwal ya kasance kuma tsayuwar tashi ya karanta surori guda uku nan daga cikin surori masu tsawo suratul baqara suratul nisa'i ali imrana yatakallalu du'a wal istighfar kuma duk inda zai gurin addu'a sai yayi burki yayi roko in ya zo gurin istighfari sai ya tsaya yayi istighfari kama sabaka fi salatul layl kamar yanda bayani ya gabata a sallar dare haka da yazo roko ma irin abin da yayi dogo tsayuwar a roko ma haka yi mun fahimci wannan kenan ana so in zaka yi sallah ko ta dare shi idan ka yi minti biyar a tsaye to ruku'un ma in san samu ne ko da minti hudu kai in ka yi minti hudu a ruku to in ka zo sujada in san samu ne shi ma ko da hudu ne ai ana son kowanne ya zama yana kusanta da dan uwan shi irin yadda ka rade a tsaye ruku'in ma ya zama kusan haka nan irin yadda ka yi ruku sujada ba ya taba ta yi ta zama kusan haka nan in kana yin wannan a cikin sallaka kana kwaikwayon wa kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah kuma shi ce sallu kamar ayatu wuni musalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi wannan shi malam yana haskaka mana ne yana gwada mana ne na biyu idan ya zo cikin sujada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi na fara kawai subhana rabbiyal a'la kada ko wannan na uku- na biyu sai ya kara da ni wa bihamdihi kenan kowanne ya tabbata a cikin sunna kuma karka yi faɗo in ka fara subhana rabbil a'la ka yi tai ko mu yawan shi hallo in ka zo lokacin zaka yi subhana rabbil a'la wa bihamdi hallo shi zaka yi tai haka ake so shi da aka ce wai annabi yana takudawa aka ce a'a duk wanda yake dauk- ya dauka shi yake tai an gane wannan kar ka riga faɗo yawa na uku subuhul qudus rabbul malaikatu wa ruh adam sallallahu alaihi wasallam wata rana idan ya sujira ai wannan hala cikin ruku'u ma yana yin shi ko haka idan ya zo sujira yana subuhul qudus rabbul malaikatu wa ruh wanda tsarkin sa ya tabbata wanda shine ubangijin malaiku da ruh tanazzal malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru ko cikin nazan nawo tanazzal malaikatu a zuwa salamu ya tabbata sai na hudu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli sarki ya tabbata gare ka ya ubangijin mu godiya ta tabbata gare ka Allah kai mun gafara kai ta mai ta wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli kana tsarkake Allah kana kodewa Allah kana neman gafara Allah wa kana yakthuru minhum fi ruku'ihi wa sujudihi shi wannan na hudu annabi yana yin shi a ruku'u kuma yana yin shi a sujada mu kiyaye akwai wanda ana yin shi a ruku'u kadai kamar subhana rabbiyal azim ko ko subhana rabbil azimi wa bihamdi akwai wanda ana yin shi a sutura kai shine mi subhana rabbil a'la subhana rabbil ko subhana rabbil a'la wa bi- wannan sutura kai akwai wanda ana yin shi a ruku'u da sujud shine subuhul qudus rabbul malaikati wa ruh akwai wanda ana iya yin shi a cikin ruku a yi shi a sutura shine mi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ko inda aka ce yana yawaita shi a ruku'u ko sujuda saboda me ya ta'awwala alquran nan kaman aikata umarnin da aka mici a cikin qur'ani ne a wata sura idza jaa nasrullahi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih subhanakallahumma bihamdi rabbika wa bihamdi wastaghfir shine allahumma ghfir an gani ya ta'awwala alquran nan yana aiwatar da alkur'ani ne kamar yadda aka umarne shi kai ma ka rika yi manzala sallallahu alaihi wasallam da shekarai suka zo karshe duk mutum ma da zai siya ci subhanakallahu wa rabbana bihamdika allahumma ghfirli ya rasulullah mun ga kana wata addu'a da da baka yawaita sai ai an nuna mana alamal alamal rayuwa ta ta zo karshe dalilin saukar wannan sura da Allah ta'ala ya ce iza ja'a nasrullahi wal fatah eh shi yasa nake ta yi ashe ya kamata mu mu rika yi ko ko mu da saura ha akwai wanda akwai saura ko sauran ma saura ne ai a baka shekara 100 ma yayi nawa ce ha barantana ko dan da aka haifa yau ba na cin shekara 100 a cikin yaran da aka haifa yau 100 da wuya ka samu daya da zai kai 100 ko ba haka ba yawwa Allah sa mu cika da imani kullum ka rika jin kawai lokacin ta yayi kullum kaga ba ruwanta da wani samartakaka samari nawa suka tayi ba ruwanta da wani kai galaka marishar nawa suka tayi ba ruwanta da wani kai sarauta gargajiya nawa masu manyan manyan rauna suka tayi ba ruwanta da wani kudinka ga su amir ɗan ta kwana da su ko ba haka ba to ba ruwanta in malinta kake ji duk iya karatun ka a hausa ba ga irin su malar jafar ba ka zo kai tafsiri a gane ko ina suke iya jan hadisi ga sa albani nasiruddin albani mai littafin iraki ina albani hausa kamar iya hadisi to da Allah bala da kai kila baka shahara bar daya kai ba mai kudin ba kai kai ba ka san yawa gara ba a kama shi su waɗanda suke tafin nan sun tafi ma suna nan yanzu wanda ya littafin nan gashi ana karantawa yana samun lada ko ba ka ba yawa idan sun tafi masu suna nan kai in baka dage ba wallahi sai in ka mutu kawai ka tafi kenan baka bar koyo ba baka iza matal insan ko ibnu adam da dan adam ya mutu duk abin da zai samu lada an sai da illami sai dai daga cikin uku sadaqatu jariya kai wani wata sadaka wanda mutane za su ga amfanuwa da abin ba ka mutu me kai a tana wasu sun yi to gara mu dage mu yi daga mutum ya tara kare da yawa da gidajen jiya bai yi masallaci ba bai yi makaranta ba ya zo ya yi musai ta gani kowa ya kamata a tambaye kan shi me zai nasa da katon jariya kana iya fa ni kai ko wata ta ce aka ɗan shimka da ba an gata ma a zo a ɗan sha inuwa ko ba haka ba wani tsuntsuwa zo ya hau ko ya ce eh na makata da katon jariya in ba icen ya mutu ba ai kana cikin kamar yana kai maka lada ko kwaro ya zo inuwar ya sha ai za ta samu lada nawa cikin mubarak da ya taɓa shuka komi jiya za ka samu wannan komi wani bai taɓa shuka ba na ita ce to dole sai in kana da zakatar jariya au ilmi ya taɓa obi ko ka yi ilimi da ka mutu ma ana amfana da ke dala zuwa wanda ya littafin na ana amfana ko ba amfana malaman da muka ambata na ana amfana da su ko ba amfana yana mu shirya muwa na uku a waladar sale ya daulam ko ɗa na gari wanda zai baka addu'a ta kai kana da auren ma babu in ka sheka yanzu a kai ga akwai matsala ko yawwa ba shi kaga dole a dage a aure wata hanya ce ta samun sadakatar jariya dan baka yi aure ba ka samu ɗa mai sunan shi ɗanka ne ɗan ɗan mi ɗan shege ko zalunci ne ba shi ce ɗan shagu ɗan shagu ne mana tun da wadda wasu ɗan shagu tun da su suke shigantaka ko ba haka ba shi mai laifinsa to ke don hanyar samun sadakatar jariya ta uku tana da akan mutum ya aure kuma in ka samu ɗan ka bashi tarbiyya zama tun wani da sale kai ya zama yana addabar mutane ana tsatsi dai maka albarka eh mana yana sata yana satar wayar mutane yana satar motar mutane yana shaye-shaye kaga ai nan ma asara ce halal eh ka dace ka samu wani da sale kuma wallahi ba wahala da dai kai kokarin ka bai kanka tarbiyya to da Allah kai yanzu mutum ne ya aure yana shan wiwi yana shan sigari yanzu zai ba tarbiyya gina har kayan ɗaya biyu kana shan wiwi kana shan ƙwaya yara ka bai ɗaya ka tafiyar samu wani sale kai ma an ji za ka samu wani sale za ka ce a'a tunda kai ma ba sale ba ne mutum da ɗaya biyu bai da hankali yana shan wiwi yana shan turamon da ɗaya biyu shi yasa wani yaro ana darasi wani ya tambaya malam idan mutum baban shi a kishe so mai taba ya zai kafin malam ya bada amsa sai wani daga hannu ya ce malam baban mutum zai sha taba wallahi ba zai sha taba baban mutum ya ce wallahi baban mutum ba zai sha taba kaga wannan shi na shi bai sha ko to wannan fa aha ka gani shi wani gani ya za baban mutum ya sha taba gani ka abin kamar ɗanyen baki ne ba yi Allah sa mu zama na gari fagin shehu lai duk wanda ba shi da tarbiya ba a yi ba da tarbiya Allah ba mu tarbiya ta gari to shi ne wannan ɗaya daga cikin addu'a ta shida da manzan Allah sallallahu a ta biyar sai muke ko ta shida ta biyar sai ta shida Allah maki fulli zambi kullihi wa dukkahu wa jillahu aiwa اللهم لك الصدقت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي إرتكو سدد وجهه للذي خلقه وصوره وأحسن صوره وشق سمعه وبصره a ƙarshe dai fatabarakin lau asirar khaliki ita ba manzan Allah yana yin ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nan mutum yarka bi ɗaya bayan ɗaya kana haddacewa yau in kai wannan gobe kai wacce wala sai ka jima ka canza a cikin sallaka kamar ba kai bane sai ta shida Allahumma ghfir li dhanbi kullahu wa dukka wa jillahu wa awwalahu wa akhiruhu wa la rayta wa sirruhu ita ma ta cikin sujada sai ta wakka subhanaka subhana sadada laka ko sadada laka sawadi wa khiyali wa amana bika fuadi abu bi nimatika alayya hazi yadi wa ma zanaitu ala nafsi sai ta bakwai subhana dhil jibril wal malakut wal kibriya wal azma wa hadha wa ma ba'dahu kana ya ƙulu fi sallatin laili da wannan da wata addu'ar da za ta zo daga ta zo daga kafinta kenan da ta shidda da ta bakwai da ta takwas dukkan yanayin su ne galibi a sallami a sallar dare sai ta tara subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta sai ta goma allahumma ghfirli ma asratu wa ma alantu sai ta sha daya Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wanda kaman arayinta har in za a zo masallaci ko wanda fi sam'i nuran wanda fi basari nuran wanda fi min tahti nuran wanda min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wanda al amami nuran wanda al khalfi nuran wanda fi nafsi nuran wa zumli nuran kenan wannan kaman yadda ake da an mutu za a je masallaci har kuma zala yana ta cikin sudura sai Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sukhtik Allah ina neman wato ina neman tsari daga kushinka zuwa ga samun yardarka wa a'udhu bi ma'afatika min uqubatik ina neman tsari daga samun lafiyarka ma'ana daga uqubarka zuwa ga samun lafiyarka wa a'udhu bika minka la asasana wa alaik ina neman tsari daga dukkan waɗansu abubuwa wani za su zo daga gare ka zuwa gare ka ba na iya kai matakar yabo gare ka an ta kama asirar da alalafsu kamar yadda ka yi kanka da kanka kenan duka waɗannan addu'o'i ne wanda manzo Allah yana su a cikin su da duk wanda ka yi daga ciki ta yi duk ɗaya daga ciki in ka ɗauka sai ka yi ta yi a rayuwarka ta yi idan ka yi wannan yau gobe ka yi wancan ya yi idan ka yi wannan a wannan sujira a wata ka yi wanda duka ya yi kenan mai kokari mu rika yin su in ka yi su ka yi koyi da wa da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ayatumuni usalli gidan zamu da sai mutai annahu an qira'atul qur'ani fi sujud abinda muke da Allah ka ba mu lada kuskura Allah